والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة اللوكتي ونرانا تا لا ربابا لا ربابا yau talata ne to wannan rana ta talata goma sha hudu ga watan ramadan hijiriya 1447 da bakwai wanda ɗaya kirgin kuma uku ne ga watan hudu ko? uku ga watan uku uku ga watan march 2026 daga wannan masallaci na al-ahfat masjidul ahfat da yake cikin anguwar nasarawa a cikin garin gombe inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani a cikin suratul ma'a suratu ali imran wanda yau za mu tashi aya ta 159 ne mun ma fara tattaunawa da ita jiya game da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam irin rahmar da yake da shi da tausayi na al'umma da ana tunatar da shi kuma ana tunatar da sahabbai yadda Allah Ubangiji ya azurta su da shi da wasu ɗabi'u na gari shi ma kuma ana tunatar da shi cewa wannan ɗabi'u na garin zaɓi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ita ce ayar da za mu yi ta yau insha Allah tabaraka wa ta'ala da kuma abin da ya sauwaka na bayansu alarma abdalla wata ɗawainiya ta hana shi yau ga kuma mun samu alarma malam hassan ɗan uwan hassana dukansu hasan alaramma hasana ma alarammiya Allah yi wa gidan albarka Allah yi wa mahaifa albarka na'am alaramma bismillah fa bima rahmatin min Allah linta lahu
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa bima rahmatin min Allah linta lahum ajiya mun fara introduction a wannan aya din muka ce abin da ya faru da sahabbai a yakin Uhud Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ajiye su a gurin da ya dace ya ajiye su shedan ya shigo lamarin su suka sauka daga gurin har aka samu cin nasara kan sahabbai aka kashe sahabbai mutum 70 wannan Allah ne ya kaddara da kuma sababin aiki da suka yi na sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na biyu bayan sun sauko maganar ta da ganima da karasa yaki kafirai suka zo suka musu kwantan bauna su Khalid bin Walid lokacin bai musulunta ba suka kora su anan ma aka ƙara kakkashe wasu ƙari akan wancan cikaton 70 dai nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiransu yana cewa ku tsaya a buga ku tsaya a buga inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'dhi ma kasabu shedan ya ci nasara akan su suka gudu to duka wayannan ayoyin da muka yi da makamantan su ubangiji ya yafe musu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya dace yanzu aka dawo aka hadu su ga bacin ransa su ga damuwarsa amma Allah ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan damuwan ba a ganta ba ba a gabacin rai ba ya san al'amarin daga Allah ne haka Allah ya tsara wayannan ya san imanin wayannan sahabban da duk abin da za su yi zuciyar dai ba haka bane sai dai wani aiki ya zo ya aikata sabanin abin da ke zuciya zuciyar ta rasa ya akai akai haka to Allah subhanahu wataala sai saka wai ƙara kimtsa annabi rahama da tausayi da da wanne za su ji to yadda annabi ya musu mu'amala bayan yaƙi bayan abin ya faru wannan abin Allah ne ya aiko mana amma ba haka ake ba ubangiji ya yafe mu nan gaba in mun tunkari kaza babu bacire akan annabi to wannan ni'imar da aka yi wa annabi sai Allah yake cewa fa bima rahmatin min Allah linta lahu ai wannan tausayin da har ka samu kaga kai hakan kana da juriya da hakuri wallahi Allah ne baka wannan rahama mun yi maganan ita ma azzaida a nan gurin ko muka ce rahmatin din ta samu jarra ne da ba din bayanta wannan ma ba ta da abin nan ba za ta haifar da komai a harkar lirabin ba da ya dace rahma din ya zama wani abu daban amma ya zama rahmatin dan a tabbatar maka ma cewa za'ida ce ai yadda abin yake ai fa bi lutfin min Allah azza wa jalla lintalahu sauki da Allah da tausayi na ubangiji ta musamman special ne Allah ya turo maka ka zama mai sauki a kansa a kansu walau kunta faddan ghalidul qalbi da ka zama mai mai mai mai zafin rai marar tausayi lam faddu min hawli za su watsa daga wajenka wannan kuma haka Allah ya bamu shaida shi annabi ba haka yake ba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahimun annabi aka ce shi ga mu'minai mai rangwame ne mai hakuri ne mai juriya ne mai tausayi ne akan su bil mu'minin haka kuma ake cikin mu'minai ka zama mai tausayi amma ka hadu da kafirai a izza'u alal kuffari ruhama'u bainahum Allah ya saka wa Dr. Sani mai yana da littafi ruhama'u bainahum ruhama'u bainahum walau kunta faddan ghalidul qalbi da ka zama mai tsanani marar mutunci marar daga kafa kuma ba haka kake baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kake ba kai mai mutunci ne mai daraja da ka zama marar daraja marar kirki marar tausayi lam faddu min hawlika da za su watsa daga gudunka ata ibn ata ibn abi ibn yasar ata ibn yasar yake cewa na haɗu da abdullahi bin amr ibn as sai na ce masa ba ni sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura ga ya min sifofin annabi a at-taura sai yake cewa ah ajal wallahi innahu la mawsufun fi at-taurati bi ba'di sifati fi al-qur'an sifofin sa na at-taura sifofin da suke cikin al-qur'ani Allah ya sifanta su da ya at-taura da irin wayannan da wasu daga cikin sifofin sai ya kawo aya da take cikin sura kamar aya ce take cikin suratul ahzab yace bari ku ji abin da ke cikin at-taura ya ayyuhan nabiyyu wannan fa yana karanta at-taura ne ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa bashiran wa nadhira abinda ta zo cikin at-taura kenan game da sifar annabi kaga wannan ayar ai tana cikin ina ta cikin suratul ahzab mun aiko ka shahidan wa bashiran wa nadhira mai shaida ne ga al'ummarka da al'ummar da suka zo bayanka da kai da al'ummarka ba masu shaida ne ga wasu al'umma mubashirar mai yin albishir koyaushe kwadaitarwa wa nadiran da kuma gargadi wa hirzan lil ummiyin to an samu wannan kari shi hirzan lil ummiyin shi annabi sallallahu alaihi wasallam kariya ce ga al ummiyun kariya ce da larabawa shi annabi aminci ne a cikin su kariya ne akan su daga bata da halaka da ya zo da suna cikin bata sai kare su sai suka dawo sanadiyan sai zama kariya a gare su sannan Allah ya faɗa a cikin at-taura anta abdi wa rasuli kai bawa na ne manzo manzo ne samaitukal mutawakkil sunanka mutawakkil annabi na sunake da yawa almahi al-muhammadu ahmadu almahi al-mutawakkil duka yana da tawakkali ga Allah al'amarinsa ga Allah yake laysa bi faddin wala ghaliz ba ga shi fito ba walau kunta faddar ghalizan a cikin at-taura ce laysa bi faddin wala ghaliz shi ba mai tsanani ba ba mai takura ba wala sakhabin fil aswaq ba za ganshi a kwararo yana ihu yana daga murya a kasuwa da sauransu wala ya tafa'o bi sayyi'ati sayyi'a kuma sifa ta annabin an masa barna an masa ba daidai ba baya ramawa da ba daidai ba in an masa ba daidai ba zai saka maka ma da alkhairi mun gani da yawa an yi masa ba daidai ba ya saka da alkhairi wannan sifar annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka fada walakin ya'fu wa yaghfiru yana afwa yana gafara wala yaqbidahu Allah hatta yuqima bihi al-millata al-awja Allah ba zai kashe annabi ba wannan sifofin da muke fada wannan annabin ba zai rasu ba sai karkataccen duk addini ya miƙe an samu addini na gari bi an yaqulu bi an yaqulu la ilaha illallah sai an samu kowa ya ce la ilaha illallah wa yaftahu biha a'yunan umyan duk makafi wanda basu karbi gaskiya ba Allah zai shiryar da su wa adanan summan wa quluban gulfan haka sifan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake a cikin at-taura walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlika fa'fu anhum ka zama mai afuwa a gare su kuma haka sifansa take annabi mai afuwa wastaghfir lahum ka nema musu gafara wa shawirhum fil amri kake neman shawaran su a cikin lamari duk wanda yake da jama'a baya zama da su mu tattauna me ya faru wancan satin me ya faru yau gobe me ya za a yi me shawarin ku ku in ji naku to haka ko gani eh haka ya dace eh to mu zartar to wannan ba mutum bane ba mutum bane na fara magana jiya na ce decision makers team decision makers kowane shugaba a kowane irin tsari mai kyau sai an yi ba tsarin wanda za su ke taya ga decision ba kai kadai za ka yi ba shi sa duk mutumin da za ya iya komai wai shi komai za ka ce shi ya iya baya neman wasu wani fa in yi tara kwamishinoni labari yake ba su sun zama banzaye to kai rizanin mana da za ka sani kwamishina ba zan iya ba da shawari ba za ka sani minista sai dai ka aiko min takarda kawai in yi sani to dama ba dama kawai duniyar ne a gabansu abinda ka zama decision makers to shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa fama utitum min shay'in famata'ul hayatid dunya wama indallahi khairun wa abqa lil ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluna wal ladina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha wa idha ma ghadibu hum yaghfirun والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم haka al'amarin sahabbai yake al'amarin su akwai shawari a tsakanin su haka al'amarin sahabbai yake to idan aka yi shawari aka samu matsaya fa idza azamta in ka gama samun matsaya fa tawakkal ala Allah kai tawakkali wa Allah inna Allah bil mutawakkilin Allah subhanahu wataala yana son mutane masu tawakkali shi yasa a cikin at-tarahu ga sifansa al mutawakkilu anan gurin idan ana koyar mana ladabi na istikhara a wannan abin da ake karanta ne akwai ladabi na istikhara istikhara shine neman zabin Allah matakai ne guda uku mataki na farko zan fade su koda ba a jere ba sai yanzu mu jera tare da ku in mutum yana neman istikharan abu akwai cikatan na hudu din amma wannan guda ukun su ne manya in ka tashi neman wani abu annabi cewa idza hammal insanu bi shay in kai in ka hammatu zakai wani abu yanzu ka himmatu ko misali zaka sayi gona misali zaka sayi gida misali zaka sayi mota misali zaka yi wani abu na alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi sallah raka'a biyu a nemi zabin Allah subhanahu wataala idan wannan abun alkhairi ne zai faru in ba alkhairi bane ba zai faru ba to amma a cikin matakan yin istikharan akwai wannan ayar ko wa shawirhum fil amri ka nemi shawari haka ma wani wasu lafuza na istikharan ta nuna maganan shawara fa idza azamta fa tawakkal ala Allah in ka gama yin abun ya kwanta a ranka kai tawakkali ga Allah ka zartar to nan gurin shine jeran tasu shin istikharan neman zabin Allah ake yi sannan na mutane sannan in ka ji ta kwanta a ranka kai ko kuma sai ka fara shawari da mutane sannan kai na Allah sannan sai kai tawakkali ga Allah abin da ya kwanta maka a rai wanne yake farawa eh sai ka ne sai ka nemi shawarin mutane sai ka nemi na mutane sannan na Allah mutane Allah wanne ka zaba Allah mutane ko mutane Allah na sa masa shakku na kan nan ne daga faɗa haka yake ubangiji ka shi ne kankat ai ba za ka nemi ka je wajen ubangiji kuma ka dawo kana tambayar mutane ba a'a mutane za ka fara bi ka tambayi wancan sannan a shawarin mutane masu hankali ake nema ba mahaukata ba masu hankali na ce mahaukata ba yana nufin mahaukata a wani mahaukaci ne shi kansa ma shi kansa ma yana bukatar ka saita shi kaje kana neman shawarinsa to za ka nemi shawari masu kwakwalwa ake nema bayan masu kwakwalwa waɗanda suka san fil ɗin wanda suka san fil ɗin yanzu kana neman aure tafi anguwar ka nemi mahankaltan anguwar waɗanda suke da masaniya kan sha'anin 'yan matan anguwan za su iya baka labari sannan za su fito maka da result guda ɗaya maza da mata kuma daban-daban sannan bayan maza da mata kuma ka hada a cikinsu akwai wanda ya kware a harkar mata watakil ya sha wahala ɗan kwallo ya taɓa kwana a ƙofar gida ta rufe masa ƙofa to duk ka hada da irin wannan shine kana farawa zai ce ai idan gidan ubanta kaza ne saboda ya auro yar gida mai uba iri kaza duk ya sani ya har hada ba na isa irin su ake nema wanda an shasha wannan wahalhalo karka je ka nemi wanda shi tun da yake aure bai san ma wahala da wahala wannan ka kyale shi wannan bai san me yake ciki ba wannan Allah ya masa zabi Allah ya zabe shi wannan karka nemi shawari da shi shi tun da yake in yaje yana fara nema a sati an gama ya auro kuma ya ci sa'a a na biyu ma ya ci sa'a a na uku ya ci a'a nemi wanda ya shekara ma yana neman amma ta ba shi wahala za ka samu sannan ka hada da na wancan din ba a ce karka yi ba hada da na wancan aure kuma taufiki ne da dace na ubangiji wallahi ba ba karfinka bane ba dabaranka bane ba wayonka bane ba iya bincikenka bane ba iliminka bane ba duk ba wannan bane taufiki ne na ubangiji sai kaga wani ko abcd bai iya rubutawa ba bai iya fatiha ba amma lai ka samu yayi mata ta daya ta biyu ta uku ya ce maka wallahi bai san tari na bacin ran aure ba wallahi bai sani ba zaka samu shehi tilawan ƙur'ani ala gafarta malam in ka haɗu da matsiyaciya ina zonta da tilawan ƙur'ani ka wallahi ta rika ba shi wahala to sai ka har haɗa in ka gama haɗawa sai ka ji result da ya fi yawa 75% to 80 wata ilma 90 a zuciyarka duk jama'an nan suna ga wannan gidan akwai alheri saura 10% sai ka zo sai ka yi istikhara kana yin istikhara kwana biyu ka ƙara jin abin nan ya tafi fa iza azamta to nan kuma tawakkal ala Allah in ku ka saba wannan abin to in baka yi baka je ka aure wani zaka sha wahala in kuma kai koda akwai jarrabawa wallahi zai zo maka da sauki dan Allah zai jarrabtan ka to wannan kenan fa iza azamta fa tawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin sai Allah ya ce
إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون
ai wannan ayar ba sai mun fadada ba in yansurkumullahu fala ghaliba lakum in ubangiji ce za ku ci nasara waye sai canja wa iya zulkum in yace ba za ku ci nasara ba ko al'amuran ku na yau da kullum kaman dan ladhi yansurukum min ba'di wa zai gyara wa zai gyara rashin cin nasarar da Allah ce ba za ka yi nasara ba wani babu wa ala lahi fa litawakkalul mu'minun Allah a wajen sa mu'mine suke tawakkali kawai ka miƙa lamarin ka zuwa ga Allah wannan ayat ba ta buƙatar ƙara komai na'am وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون هاي قرآن يا كويدادي لا ساكي كرتا تمجي
وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله سبحانه وتعالى أباية تنيا قد تدمو دين جهادي ko yanzu sai aka biyo mana da hukunce-hukuncen jihadi wasu daga cikin hukunce-hukunce na jihadi Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma kana lin nabiyyin an yaqul bai dace a ce annabin Allah yayi ha'inci ya boye kaya na al'umma ya zama personal use nasa public properties amma da shi personal properties dan me dan ni ne gwamna dan ni ne shugaban kasa dan ni ne commissioner dan ni ne kaza kuma na me da shi nawan annaba ba za su yi haka ba wanda kuma zai yi haka ya kauce hanyar annabawa ya shiga ukunsa duk abu da na al'umma karka mai da shi naka wanda aka ware kuma aka ce wannan naka ne za ka yi aiki a gwamnatance to kana gama aikin gwamnati tattara kayan gwamnati ka mayar mata kayanta sana matsayinka na gwamna a matsayinka na shugaban kasa a matsayinka na kaza kai faɗan aika ne na al'umma karka je aikin al'umma ɗauki kuɗi a baka ka karɓa ya kana gwamna har za a zo ana baka package na kyauta kuma gwamnati tana biyan ka ko kana shugaban kasa a baka ko kana kwamishina kuma gwamnati tana biyan ka to duka shi ma wannan sata ne na kayan al'umma a wajen yaƙi kuma za mu ga hukunce hukuncensu to annabi wannan ba layin annabawa ba ne ba za su yi haka ba to tun da annabawa an hana su kuma dama ba za su yi ba ko aya ba ta sauka ba annabi ba ya cancanci kayan al'umma da ba nasa ya taba wanda Allah ce na al'ummar ka ne ya taba a hanyar zalunci ba a dai ba zai ba ko ba aya ba zai ba to a cikin ku kuma wa man yaghlul wanda ya je aikin al'umma ya taba kayan al'umma ya ci ban galle yawmal qiyama ran kiyama zaka zo da shi a kai shi yasa Abu Humayd bin Sa'abu Humayd As-Sa'idi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada wani mutum aiki ya annabi ya sa wani a matsayin sa na commissioner yasa shi commissioner ne finance ne finance aka dora shi shi zai je tattau ko da ke revenue ne sorry revenue officer ne shine ibn lutubiyya wannan ibn lutubiyya revenue officer ne yana tafiya ya karkarbo duka revenue ya ce ya gama karbo revenue sai ya kawo ya kawo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ajiye sai ce ya manzon Allah na je na karbo revenue kayan zakka kayan wakafi kayan wane ne duk na tattaro ga miliyan 750 wannan shine abin da na karbo amma fa da naje sun bani kyauta duk wanda ji za su ban kyautan dubu goma dubu uku ne ma na samu wajen dubu ɗari biyar ga nawa kuma wannan nawa ne ga shi aljuna wannan kuma naku ne annabi don sai ɓaci annabi sallallahu ran sai ɓaci ya hau mimbari ya yi hutuba yake cewa amma ba'adu domin annabi ba juma'a ne kawai ke hutuba ba ko a zahar in wani abu ya taso zai zai gai sallah ya ce innal hamdalillah amma ba'adu yace bayan haka fa inni asta'milu ar-rajula minkum ni yana dukan ku ina saka ku ayyuka na office alal amali mimma wallani Allah cikin aikin da Allah ya dora min ina dora muku aiki fa ya'ti fa yaqul wani daga cikin ku ya zo shi ya ce hadha malakum hadha malukum wa hadha hadiyatun uhdiyat li wannan dukiyar ku ne wannan kuma kyauta aka ban annabi ke cewa afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi hatta ta hatta ta'tiyahu hadiyatu ya zauna gidan mamarsa ko gidan babansa ya ga za su masa kyauta kenan dan wa aka yi wa kyautan dan mu gwamnati kenan in aka je aikin gwamnati aikin office aka baka kyautan kudi to wannan kudin zaka dawo gwamnati ne ko ka ki karba su mayar a office din su ko kuma ka karbo ka kawo gwamna ka ce to wannan ma ni ma an bani ne suka ce wai musa aljihu amma mun san ba haƙƙinmu ba ne don aikin nan ne aka bamu mun dawo maka da shi zai ce kuma da shi treasury ko kaza ko kaza haka ake yi yallahi akwai wani amini na akwai amini na yana aiki a wani babban kamfani duk inda za a je kafin su je ma an shirya musu package na kyauta cin hanci ne wannan a karan farko da ya fara sai ce min zai resign ya bar aikin muka ce in ka bari ai da uzuri kaji dalili kaji in ka bari mun san wani shedanin za ka yi gurin ba kuma ya girma a babba ya je ya ce to ai haka ake ya ce ya akwai gurin ma da bai karba ba da ya dawo wallahi sai da aka nemi hanyar da aka yi aka tura masa ya za a yi na ce to na farko ka yi wa 'yan uwanka nasiha masu karba haramun ne ko da ba musulmai ba ne ka gaya musu ku addininku ya hana wannan na biyu ka nuna musu tunda ya zama tilas ya rahamukallah ya zama tilas ya an tura kai wannan haramun ne an tura ba za ka yi aiki da shi ba wala yanzu yadda yake yi shi ne kudin yana tara shi gefe duk sanda suka taru sai ya cina wasu miskinai wasu marasa karfi ya duba sai je zuba kudin a wajen saboda in kamero gwamnati ban za ka mayar in ka ƙi karɓa wa'ancan ɗin ba za su mayar ba haka yake ta aiki da su sai nemi miskine talaka sai ya bawa ya nemi wancan ya bawa ya nemi haka kuma ya dace shugaban kamar za ka yi masa kana tabbacin zai mayar ba ka da tabbaci to wannan ban allah sai annabi ke cewa me yasa baka zauna a gidan mahaifiyarka da mahaifinka an kawo maka ba ai dan mu aka baka da haka sai ka dawo mana da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ya rantsa da Allah la ya'khudhu ahadun minkum shay'an bighairi haqqihi duk wanda ya karbi irin wannan abun illa laqi Allah yahmiluhu yawm al-qiyama sai ka zo da abun kana dauke da shi ranar tashin al-qiyama la arifanna ahadan minkum laqi Allah yahmilu ba'iran lahu wa haka za ku ga mutane da yanzu duk wasu mutane da kuka san sun yi irin wannan haka za ku ga mutum wanda ya saci akuya ya dauki akuyar gwamnati haka za ku ga ya zo da ita akai tana me me haka annabi ya fada ko saniya tana irin kukanta ya sunan kukan saniya yake mau mau mau yace wallahi haka zai zo da ita a kai kaga in shanu dari ne haka zaka zo da su tashin kiyama suna kan gagana mau mau mau mau kuma mau mau dinnan tsine ba za su yi Allah ya tsine masa shi ya sato mu ba a wajen haƙi ba annabi ce kuma aushatan tay'ad ثم رفع يده حتى رؤي بياض ابطه اللهم هل بلغت سنا النبي ya daga hannu haka ba fa haka ba har sai da haka nan ɗinsa haka kenan Allahumma qad ballaq ya Allah sahabbai kuna ji na isar duk wanda na aike shi yayi haka wuta ya dauka wuta balbal kudin aika fa shi ma wa man yaghlul ya ci ma qalla yawmal qiyamah ne muttafaqun alayh bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi ne mun gane sababin zuwan hadisi din kuma karkashin wannan aya shi yasa Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa wani annabi cikin annabawan Allah annabi cikin annabawan Allah can baya wannan annabi ne yake bada labari abu hurairah yake cewa manzon Allah ya ban labari da Allah ku ji wannan hadisi ne hadisin da Imam Bukhari ya rawaito shi manzon Allah yake cewa wani annabi cikin annabawan baya wannan annabin ba a faɗi shi ba ba a faɗi sunansa ba amma dai magana mafi inganci kamar yadda wasu ruwayoyi suka zo suka ce shine Yusha ibn ibn Nun Yusha ibn Nun ya yi yaƙi da aka gama yaƙi za a tafi yaƙi kai tukunna annabin ya gama tara al'ummarsa za a tafi yaƙi wannan yusha ibn nun kenan annabin can bayani annabi ke mamu labarinsa sai annabi ke ce sai wannan annabin yake gaya wa jama'a sai yanzu zai address ko zai addressing ɗinsu ko fita da za a yi za a yi addressing shin abin nan wanda suke da full criteria na ya zama ya zama ya zama inclusive to sai ya shigo wanda ko ba haka ba ya zama excluded maza ya kama gaba to bari ku ji criteria ne guda uku criteria guda uku na daya la yatba'ani rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabna biha wa lamma yabni dukkan wanda yake da amarya an daura masa aure zai tare yau ko gobe to an yafe masa alaramma ka je da abin ki alaramma Allah ya kawo ka da albarka insha Allah nan kusa amin insha Allah da sauran alarammomi ku ga girman kula da mata musulunci kenan ka je ka kula da ita kar ka fito yaki shi fa annabin can baya na biyu wala akharu kad bana bunyanan yanzu ana gaya mana sa'adatul haya abubuwa na rayuwa manya kaga sai aka fara da mace duk wanda bai da mace tagari ya shiga uku duk wanda yake tabbacin tagari kuma ka tambaya ka ji labarin mata na gari yadda suke wallahi baka da damuwa kana cikin gida baka so ka fita saboda albarkar su da iya kwantar da hankali amma in ka samu shegiya ai matsala ne za ka yi tafiya duk abin da ka gama kana daga an ce gobe za mu koma gombe gobe kuma ni na dauka za mu kada sati ita ya tuno to na biyu annabi sai suke cewa wala akharu qad bana bunyanan walam ma yarfa saqafaha haka duk wanda yayi gini bai rufa samansa ba mun dauke masa zuwa yaki duk mai gini hankalinsa kowa ya tuna har in ka rufe ma baka gama sa interlock ba da tile hankalinka kullum yana gurin to ba a so ana yaƙi hankalinka na can haka ce an yafe masa sai na uku banda kuma wanda ya sayi dabbobi ko raƙuma suna da ciki za su aihu ko yau ko gobe yana kula da dabbobinsu duk an yafe musu kaga annabi sai hada mana abubuwa guda uku wannan annabin ya hada abu guda uku dukiyarka da mazauninka da kuma iyalinka za su iya sa ba za ka je yaƙi ba to faƙaza fa'adina lilƙar ya tafi na salatul asar au ƙariban min zalif faƙalar da shamsi sai ya zo gun da zai yaƙi amma sai aka yi rashin sa'a yaƙi ka aifi so a yi shi da rana ko ido na ganin ido to sai zo sai samu la'asar ta yi ga ranar nan za ta faɗi wannan annabin sai ce Allahumma habisha alayya shay'an ya Allah rike min ita karka barta ta faɗi wannan addu'a ne ba umarni ba fa addu'a ne ba umarni ba yace rike min ita ya ubangiji dan kafin ma ya faɗi haka sai da sai da ya kalli ranan yace ke rana anti ma'amuratun wa ana ma'amurun ni yadda Allah ne ya umarce ni nazo ne yakin nan ke ba fa Allah ne ya umarce ki ki sauka ki faɗi to tun da dai ni umarnin Allah nake ke ma umarnin Allah kike Allah rike min ita nayi umarnin ka da yafi nata ko ba ka bane to sai Allah ya rike masa ita sai da aka gama yakin nan gaba ɗaya suka ci nasara aka ci nasara aka tara ganima to annabawan baya su ba sa cin ganima mu ne Allah ya halatta mana kamar yadda zo a hadisi banda annabi ba wanda yake cin ganima to sau da haka su annaban baya to ya suke da ganimansu su sai a tara billions in an tara alamun cewa yaƙinku na Allah ne kuma Allah ya garbi jihadinku sai ku tara ta ganiman sai ku koma gefe kuna tsaye kawai a cikin minti goma wata wuta za ta fito kuna kallo za ta fito ta biyo ta cikin sahu ku kauce mata ma ta shigo ta cinye ganiman nan gaba ɗaya to alamun Allah ya karbi aikinku kenan babu munafuki babu ɓarawo ba mutumin banza wannan an ci nasarar yaƙi ha'a aka zo aka tara ganima aka jira minti goma ya wuce annabin na ya ce mu ƙara goma watakila ko ne abu ne aka ƙara goma ta ki zuwa aka ƙara minti goma talatin wuta ta ƙi ta zo sai wannan annabin allah ya masa umarni aka ce masa duk yadda za a yi akwai wanda ya saci wani abu shi yasa ita wutan ba za ta zo ta ci ba akwai haƙƙinta a wajen wani ba za ta ci ba sai an damata da haƙƙinta sai aka umarce su aka ce je ka yanzu ka yi ta musabaha da kowane ƙabila a jera ƙabilu layi-layi fulani hausawa bare-bari terawa yarbawa ibo aka yi ta jera su duk aka gama jera su to yanzu kowane shugaban ƙabila zai ce inna lillahi inna ilaihi yanzu a cikinmu don Allah a cikin duk ƙabilu nan wane ne za a samu sai aka fara da ƙabila a ko b ko c kar na ce one ma ka ce fulani na fara faɗa gashi nan yana ta kallo na izgi wannan babbar bane yana ta kallo na to sai aka fara da wata kabila aka ce ku zo na ɗaya ya wuce na biyu ya wuce ana zuwa na uku da ya gaisa da annabi sai hannun ya makale aka yi aka yi hannun ya cire yaki wallahi yake cire sai annabin ya ce a cikin ku akwai barawo ko kai ko wani daga cikin ku fa'akharjo la fa'akharjo lahu mithla ra'si baqaratin min dhahabin sai suka je suka bincika a cikin su suka yi mitin aka gano wanda ya satan nan aka fito da dan wani abu bai kai ma girman kafan saniya ko kan saniya ba na zinare ya sata ya boye aka dauko shi aka dawo da shi aka saka shi a cikin kayan abin nan kayan ganima ana jefawa kawai wuta ta zo ta cinye kayan nan wannan a nuna maka masifa da sharri na taba public funds kayan al'umma ka je ka ɗauka ba da haƙƙi ba ana nuna maka bala'insa wayannan shari'a ne guda uku shi yasa umar ɗan khatta allah ya ƙara masa yadda yake cewa a lokacin yakin khaibar an gama yakin khaibar an yakin khaibar an gama an kakkashe shahidai sai sahabbai suka haɗu sai su kalli mutum su ce ai Allahu akbar wannan ya samu shahada Allah ya ji kansa wannan ya samu shahada suna ta nuna shahidai wanda aka ce su a gurin yakin sai na Umar yake cewa wannan hadisin yana abin da Imam Muslim ya rawaito shi sai na Umar yake cewa sai da suka zo kan wani mutum suka ce Allahu akbar wannan yadda yayi yaki ya bada gudunmawa ka wannan wannan hani Allah wannan aishi in yayi sa'a ba mamaki aljannansa ta fi ta kowa sai annabi yake cewa ina inni ra'aytuhu fin nar yanzu haka ku kuna ganin sa akwai jana shi yafi kowa jihadi ni kuma yanzu haka gashi nan ana nuna min shi ana babbaka shi a wutar jahannama fi burdatin ghallaha an gama yaki ana cikin yakin nan dan dama ya samu sai ya ga wata bargo wata yar riga sai ya dauka ya nade ya sa ta aljihu yanzu haka tana aljihunsa an kace shi yanzu haka tana aljihunsa dan wuta ne public funds kudin gwamnati satan riga kwaya daya ta sa annabi ya ce na ganshi a wutar jahannama ya kai shugaban kasa ya kai minista ya kai gwamna ya kai komishina ya kai kansila ya kai kaza me aka baka na gwamnati na haƙƙi ne na gwamnati ba da izini ba ka ɗauka da biro ka gani sai annabi sallallahu alaihi cewa ya umar bari ma in ga maka sako idhab fanadi fin nas je ka sanar kai shela cikin mutane innahu la yadkhulul jannata illa almu'minun ba wanda zai shiga aljanna sai mu'mine kenan wanda yake satan kayan mutane public funds ya sata kenan ba mu'mini bane an cire masa kalmar imani sai na umar yake fa kharajtu fanadaitu ala innahu la yadkhul jannata illa almu'minun ba ban- banda masu imani ba wanda za su shiga shi yasa imam muslim ya kawo hadisin a karkashin a cikin kitabul iman karkashin wannan ayan wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah abu huraira abu huraira allah kara masa yadda yake cewa mun fita yaƙi wani hadisi daban mun fita yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar khaibar kun ga khaibar ɗin ta kawo abubuwa da yawa fa a ranar khaibar falam naqnam dhahaban wala fidda ba mu samu zinare ba ko azurfa illal amwala wat thiyab wal mata dukiya ce kawai da tufafi da kuma wasu yan kwanunnuka da butoci da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka kawo masa fa ahda rajulun min bani min bani tabib yuqalu lahu rifa'at ibn zaid sulusar gulaman sai an- sai wani mutum ya zo ya ba wa annabi kyautan yaro kyautan ba- yaro ya ce ya manzo Allah ga wannan na baka kyautansa tafi da shi bawa je ka tafi da shi tafi da shi can ka je ta maka ɗawainiya yuqalu lahu mid'amu sunansa mid'amu mid'amun annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauke shi aka tafi har aka fiskanci wani guri da ake ce masa wadil qura wadil qura an zo wadil qura din nan ku saurara ku ji an zo wadil qura ba ga yaro da aka bashi ba shi ma yana cikin wayan da aka yi ɗawainiyan kai bara da shi an zo wadil qura suna ciki ana wadil qura ana zaune yaron nan ya tashi kawai bai sani ba sai ya ji takwabe kifau ta zo ta fuda kirjinsa ta fasa kirjinsa sai ya faɗi ya mutu ba a san daga inda wannan kibiyan take ba don Allah wanda ya gama yakin khaibara aka bashi kyautansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ɗauko shi ana tafiya hanyar dawowa in aka kashe shi a hanya mai sunansa shahidi sai sahabbai suka fada suka ce hani allahu hani allahu aljanna aljanna ta gama nuna a gare shi kenan shi shahidi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce kalla annabi ce ba haka bane wallazi nafsi biyadihi na rantsi da Allah inna shamlata allati akadaha yawma khaybara ya dauki kai abin nan hancin kafar takalmi da zai je ya saka ya yi replacing ɗinsa ya ɗora a wani takalminsa da yake gida mara kyau ya gani takalmi mai kyau da ya ɗauka don ya je ya gyara a gida wannan da ya ɗauka yanzu ta sa shi a wuta yake wani ke nuna maka cewa don kusancinka da annabi in baka bi haka hanyar annabi ba ƙarya kake gulamun nabi ne sallallahu alaihi wasallam amma wuta zai shiga saboda bai yi aikin annabi ba yace wannan ba a kawo ta cikin ganima ba tukunna ba ni shugaba ne nace na bashi ita ba wannan ka'idan manista ajala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi ta haramta a gare shi bai amfana da ita ba kuma zai je samu wutar ran kiyama a wani waje aka ce shirakun min narin ai ja'a rajulun bi shirakin sai annabi ce shirakun min narin au shirakani min narin to saboda haka yayin uwa al'amarin haƙƙi na al'umma haƙƙi na al'umma kuma kar ku ji muna faɗan wannan abun kake cewa gwamna shugaban ƙasa a'a dawo tun daga ƙasa ina liman a masallacin ka ko ina dagaci da hakimi ina headmaster ina principal duka ina head na clinic ina head na asibitoci kayan gwamnati da aka aiko ya kai da shi akwai wani yaya na Allah ubangiji ya ji kansa Allah ya gafarta masa wane but not, not biological not biological ya rasu eh, justice ne a nan gari na karbi jinyansa a kasar misra shekara guda yana jinya a hannuna a misra wani bawan Allah ya dawo ya rasu an ban labarinsa don ba sani ne sanai sosai ba lokacin da zai jinyar ne aka hada aji da shi sai da ya je jinyar ya taban tarihi sai na gane wannan wana ne ai saboda abokin ya iyayye na ne wallahi bawan Allah dan ya ce malam an caccan jamin gurin aiki an min kaza saboda abu guda daya ba wanda ya isa ya taba kaya na ministry of justice a matsayina ina justice ba zan faɗi sunansa ba ba wanda ya isa ya ce kuma duk wani abu da nake da shubuha a kansa nawa ne fa na yadda haƙƙina ne Allah ka ba mu irin wayannan sifofin ya ce nawa ne na yadda haƙƙina ne amma in ban yadda da shi ba in ban gama gansuwa da shi ba ya ce maulama na asusunsa nake yi sai in tuna wani aiki ne a ministry of justice da gwamnati ta kasa yi mana ni shan zo in yi da wannan ku ne da na ce ina magana sai aka nuna min aka ce min kaga wannan katangar sai yanzu yan minister of justice na gombe za su iya gane wane ne sai ka ce yanzu kaga wannan katangar da take shimfiɗe shi ya mana a dukiyar aljihunsa kuɗin da shi bai gamsu nasa ne fa haƙƙinsa ne entitlement ne amma ta hanyar da ya zo yana ga akwai wani abu sai zo sai mai da shi a gurin kuma Allah ya dauki ransa ba shi kenan ba ya huta ya gama lafiya ta bin da dace kai kenan kuma wallahi tallahi uqsimu billahi alazim akwai gwamna cikin gwamnonin arewacin Najeriya gwamnoni na north west muka yi wani mitin da shi a cikin mitin din da muka yi akwai mali ibrahim kaduna yana wajen mitin din akwai professor mansur isa'i romu ukun nan na faɗi iya uku kare akwai wasu gwamnan yake ce mana wallahi malam ga kwamishinoni na ga 'yan majalisu kuna kallo sun san yadda nake da kudin gwamnati na haramta wa kaina abinda ni baya cikin tsarina tsarina ku bari ku ji to kalmar da ya faɗa na ƙarshe sai ce wallahi malam duk mai tsoron Allah iya abin da kujeran nan za ta bashi ya masa yawa wannan kujeran ta ce abubuwan da aka tsatsara a gefe zai samu wallahi ya masa yawa ya ce to ni wannan ya ishe ni ya ce kuma na halal hanya ta halal akan kujera ɗin amma duk da haka sai an gama an je efcc investment sai an ce kuma wallahi a kujerar tana da shi minista in ya gama akwai su alfarmomi da ake yi wanda ya ishe ka yanzu dai gwamna ba kwa gani gwamnoninmu na magwambe ba muna gani ba ana rubutawa a public gwamna na farko da ya fara mora shine gwamna 1999 abubakar abuwa shidu ko lokacin goje muka an ce akwai abin da ake ba gwamnoni bayan sun sauka aka fito da motoci ne da kuɗi da menene aka ce wannan ana bayarwa kuma ko ka sauka akwai wannan abu kana da abin ba da har rayuwanka ta ƙare baka da matsala to me za ka yi da wanda ka sata wani gwamna shi ma muna hira da shi ya ce oh da zan irin hausansa ya ce mallam ai sai na ba za ku gane wani ya ce mallam wallahi ni ina ina mamakin yadda za a ce wai tsohon gwamna yana fada da yana fada da da gwamnansa na garinsa ya ce shi yana mamakin irin wannan ya ce yanzu gwamna na din nan in dai ba handama nake bukata ba wallahi shi yake gaya mana ya ce mallam in zan yi tafiya ina da estacot a matsayin na gwamna kuma yana a matsayin na tsohon gwamna kuma wancan sabon gwamnan da na kawo yana kula min da haƙƙin nan wanda dai aka rubuta a gwamnati zai bani extra kudi na zai bani kudin tafiya in zan shigo gari za a bani kudin shigo da za a bani kuji fatu akwai wani abun fa da na kula na da na kaza dina yace me zan je ina fada da shi amma a arewacin Najeriya in ka kasa gwamnonin 100 to kashi 95 suna fada da gwamnoni nasu da tarama shi sa ni kuma duk tsiyar da wani gwamna ya tafi wallahi gwamnan da naga ya zauna yana ta abubuwa na gaba ya manta da wancan kuma har yana kare zumuncinsa sai in masa addu'a duka ba kiran suna ko ba zan gushe ba za ba za ka gushe ba irin wa'annan gwamnan kana musu addu'a kai ka yi taka tukunna lahama menene karkalar menene yawa karkalat karkalat laha ma suka zabat wala kuma ka sabtun yanzu ka je ka yi ta kanka karka yadda ka ci ka ci wacce ka yi riga ai Allah ya kyauta afa mani taba ridwan Allah afa mani taba ridwan Allah kaman ba'a bi sakhatin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir Allah subhanahu wataala yake cewa shin yanzu wanda ya bi yardar Allah zai yi kama da wanda ya dawo da fushin Allah wanda ya ji shi kullun neman dala ko a harkar ganima din nan da Allah wanda ya je da nifin yardar Allah gwamna ka tafi office ɗinka dan neman yardar Allah neman tarka wallahi ya shiga aljanna ne wannan office ka shigar neman gyara abin da ake yi barnar da ake ka zo dan ka gyara afamanita ba aridwan Allah kai da dai kake gwamna ko shugaban kasa ko kaza da ka shiga gwamnati kai gyara kuma kai gyaran kai daidai da kaman ba a bisa khatun min Allah wanda je sassaci kudin gwamnati ya kashe mutane za ku tambaye ni ku ce na ce ya kashe mutane ta ina gwamnoni nawa suka kashe yan pension saboda bakin cikin haƙƙinsu an ƙi basu hawan jini ya buge su su mutu su je layi a ƙi basu kaman ba a bisa khatun min Allah wani gwamnan ma kudin pension ya kwashi wani kuma ya sa kudin pension din ana ta juya su ana ta juya su shekara ukun sannan kafin festinuwa ta kare wasu sun mun mutu ba ba su haƙƙin su ba dan Allah da wannan kaman ba a bisa katin min Allah da wanda yayi mai kyau da wanda yayi mara kyau zaka hada wa ma'awahu jahannam to na karshen nan wutar jahannama ne wa bi'sal masir na hum darajatun 'inda Allah wallahu basirun bima ya'malun Allah subhanahu wataala yake cewa wanda suka bi ridwanullahi din nan hum darajatun indallah suna da manya-manyan daraja a wajen Allah subhanahu wataala alladhina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana faqalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasuhum su'un wattaba'u afamanittaba'a ridwanallah wattaba'u ridwanallah hum darajatun inda Allah daraja suke da ita wajen Allah wallahu basirun bima ya'malun Allah yana ganin abin da suke aikatawa na'am
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين na'am Allah subhanahu wata'ala da ya bayyana mana halayyan mutane kala-kala fa bada abil mu'minina bi dhikri mamtanna Allahu alaihim sai Allah ya kawo cikin mu'mine kuma yana gaya mana su sahabbai irin ni'ima da Allah ya musu da mu'minai irin ni'ima da Allah ya musu Allah ya mana babbar ni'ima fa cikin ni'iman laqad manna Allahu alal mu'minin Allah yayi wa mu'minai ni'ima iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim aka aiko musu annabi daga cikin su mutum irin su ina masu cewa annabi ba mutum bane mutum daga cikinsu min anfusihim daga cikinsu haka annabi ya fara kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya ni mutum ne kamar ku sai dai ni ana min wahayi bambanci na da ku wa ma mana annasa an yu'minu id ja'ahumul huda illa an qalu aba'atha Allahu basharar rasula kaga da kansu na cewa wai ya za a aiko mutum su kansu kafirai suna cewa me yasa za a aiko mutum to kenan mutum ne a cikin ku aka aiko to wannan ni'ima ce babba Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin ku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga jinsin ku na mutum ya zama na bakwa tsoron sa baya tsoron ku kun san dabi'un sa ya san dabi'un ku eh to wannan ni'ima ne sannan ya zama ya tulo alaikum ayatihi yana karanta muku ayoyin sa wayu zakkiku yana tsarkake ku Allahu akbar haka annabi yake daga ya ga kafi da jaha ba haka ake ba wannan aikin na munafukai ne wannan aikin na kaza ne ga yadda ake Allah kuma bayan annabi ya tafi ya seta mana sahabbai mutanen kirki na bayan su sahabbai su masu musu tarbiya anan kuma Allah ya bar mana malamai su dauko qur'ani su karanta muku irin tarbiyyar da annabi ya wa sahabbai su ce Allah ya ce abu kaza ba kyau abu kaza yutahhirukum wa yuzakkikum yana tsarkake ku yatlu alaikum ayati wa yuzakkikum yuzakkihim yana karanta musu ayoyi ayoyin Allah da wa'azin annabi da karantarwar annabi yana sa su zama tsarkaka daga sabo na shirka daga sabo na bid'a daga sabo na na kaucewa hanya wannan shine aikin annabi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma yana karantar da su al kitaba wal hikma sunna qur'ani da sunna duk inda al hikma in ta zo ita kadai tana nufin kwarewa da dabara da iya saka abu a gurinsa shine shine hikima ka zama mai basira ka zama mai kwakwalwa ka zama mai bin Allah ka zama wanda yake neman yardar Allah ka zama da duk abin da zaka yi shi za a ce daidai ne ba shine hikima to in ta zo a ƙur'ani ita kaɗai tana nufin hikima amma idan ta zo ta haɗu da alkitab a cikin ƙur'ani tana nufin ƙur'ani da sunna udu ila sabili rabbika bil hikmati ana nufin bil basirati ko wal hilmu wat tadabbur wal ilm wa wada'u shay'i fi mawdi'ihi haka ake nufi wa adami dhulm wannan ake nufi amma in yazo kamar yadda abin nan imam imam shafi'i da kuma ibn al-qayyim al-jawziyya da suka zo bayan su da sauran suka tafi akan in an samu al-kitabu wal hikma ana nufin al-qur'an was sunna kenan wayu alimul kitaba wal hikmata wayu alimul kitaba was sunna haka annabi yake in ya ba ku qur'ani to shi kuma zai fassara muku shi yasa Allah yake cewa yana fara game da wani nazzul wa anzalna ilaykal kitaba وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم wani waje kuma aka ce tibiyanan ko to nan da to bayyana linnas kai ne mai bayanin da mai annabi zai bayani bis sunna sannan duk maganar da annabi zai yi qur'ani ne ko da ba ta cikin qur'ani wa ma yantiqu anil hawa in huwa wahayi ne wannan sunnan ta san ita ma wahayi ce ta biyu suna ka yalim kitabul hikima wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ku tuna fa ku da kafin haka abatattu ne kuke da abace kuke amma annabi ya zo ya muku wa'azi ya tsora ku kan shirya kuka zama mutanen kwarai kuke jin dadin rayuwar ku saboda kun karbi qur'ani ko wa tasmu bihamdillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum fa'allahu bainakum fa asbatu wa kuntum ala shafa hufratin minan nari da fa haka kuke fa anqadhakum minha wa in kuntu wa in kuntum wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin bida cewa da suna cikin bata na awalan ma asabatkum musibatu
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير shi dan adam kullum bangaren nasara yake yi baya son failure a koyaushe in ya samu matsala sai ya ji wani iri sahabbai da aka samu matsala a Uhud din nan aka ci nasara akan su aka ce mutun nawa 70 ba a walan ba asabarku musibatu to ku me yasa ne idan musiba ta same ku sai ku yi korafi bayan kuma kad asabtum midlaiha ku kuma kun banta a badar kun samu dublin nasu domin a badar an kashe kafirai saba'in an kama saba'in ba dubulin ba kenan to me yasa kuka manta wancan kuka zo da ya za a yi tuwa ka zo kana korafi a tuwa me yasa haka kada sai tun mislaiha kultum anna hadha me yasa in haka ya faru ku ce ya haka ya za ku je ku yi tuwa yawa to sani 11 dalan an yi tuwan ka ai bai dace a yi magana ba eh 11 kan ina ne 11 ne kam one day goalkeeper two defender three yana gaba da shi five yana can ne ko six yana nan gurin 11 yana can gurin eight ne a can ko 11 da eight ne ba ai ban manta eh to akwai su dai suna haka yawa 7 da 11 ne ba 8 ina yake ne 8 tsakiya ne yawa 8 yana tsakiya Mala Aliyu. Ai na tuno nan nasan ne nake nake abin nan. To sai ku musulmai ya za a yi in aka samu 2-1 jiya an yi 1-1 yau kun yi a jiya kun yi 2-0 yau aka zo aka yi muku 1-0 kuma the same team ya za asalin aggregate ya kultum annahaza ya za ku ce meye haka hakan ne mana in ji Allah hakan ne mana to sai Allah ya ce kul huwa min indiya anfusikum ku kuka jawa kanku saboda annabinku ya ce ku tsaya kan dutse kunki wannan ku ya yan uwa duk muna faɗan masifar kin bin sunnar annabi sahabbai da suke tare da annabi fa sunna ɗaya suka kauce Allah turo musu masifar nan ina mu da muka bar sunnoni da yawa sunnan take wando sunnan barin gemu sunnan kaza sunnan sallar kaza sunnan sallar kaza sunnoni da yawa ya bala Allah ba zai tuturo mana masifa a gidajenmu ba sunnan ƴaƴanmu babu hijabi mai kyau ƴaƴa in ta sa niqabi maza a ce wai kaza wai in kina sa niqabi wa zai ganki yazo ya shinshina ina ta faɗan wannan abun ina yawan faɗa na yi analysis galibi gidajen da ake tsare 'yan mata ba a san inda suke ba nan ne Allah yake turo samari masu mutunci daga nisan duniya kaga ana tururuwa kuma ayan ba sa fita wala wani cewa zai ni yar gidan nake so ba ruwana da fiskanta kamanninta kalanta kazanta na san akwai imani akwai tarbiya ba a ganin su a waje kuma wala haka zai dauko kuma a samu zaman lafiya wata kuma ga kyalkyali ga bala'i tunda ba ta rufe jikinta ta saba sunnar annabi sai kaga ta yi kwantai a layi in ta yi sa'a ta samu mijin kuma babu zaman lafiya saboda ba a bi sunnar annabi ba tsare yarka a cikin gida koya mata mutunci saka mata tarbiyyar annabi sallallahu alaihi wasallam karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi daga nisan duniya Allah zai kawo maka dan mutunci ya zo aure yarka suka ce anna hada ya haka sai Allah ce kul huwa min indi anfusikum daga daga kanku ne kul huwa min daga kanku ne ku kai inna Allah alimun bi inna Allah ala kulli shay'in haka ne ku inna Allah ala kulli shay'in qadir domin Allah mai iko ne akan komai to dole nan gurin zamu dakata na so a ce mu tashi ayoyi na gaba amma zamu tashi wa ma asabukum yawmal tatal jama'ani ita ma sabon karatu ne sabon karatu ne insha Allah ta'ala zamu dakata anan gurin ba zamu guce ba muna yi wa ƴan uwan mu addu'a honorable Sani Labin Allah ubangiji ya tawfiki ga honorable Bala Garba mai anguwa kullum mu ce zo ya zauna tare da ciyaman akan kujera sai ya ki wannan tawadu ne ga dan uwansa malam Ahmad ciyaman na wannan masallaci aminin sa ne Allah ubangiji ya musu albarka malam Isa Jauro Allah ya kara maka daraja bukatun ka ya biya da mu gaba ɗayan mu ga babban yayin nan duka muna addu'a honorable Allah da caza eh da sauran yan uwa duk ubangiji ya mana albarka social media Allah ya saka muku da alkhairi Allah rama malam Hassan dana mai albarka ina maka addu'a Allah ya albarkace ka albarkace rayuwarka kanwarka da ce aure Allah ubangiji ya saka mata albarka Qur'ani da Allah ya baku da murya da Allah ya baku Allah subhanahu wataala ya sa har a gidan aljanna ku ne jagorori a ciki aminin ku da ya rasu malam Usama Allah ya gafarta masa duk wanda suke wannan guri Allah ya musu albarka malam Mustafa Allah ya ma albarka daga kai haka dai kai shiru mala aliyu abubuwan da kake ta fuskanta ka bar labari jiya Allah ya jibinci lamarinka mala anas da kai da abokinka Allah ya sa ku gama lafiya isge Allah ya kawo mata ta gari dukkan mu Allah ya albarkace mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin